ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله Wa'alaikun salam.
yau muna 20 da a biyar ne ko? 25 a ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan shidda shekara ta 2026 ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim karatunmu na tara kenan a cikin wannan littafi za mu tashi al'adillatu al-naƙaliyya dalilai waɗanda suke na naƙaltowa dalilai waɗanda suke sun tabbata a cikin ƙur'ani da sunnan ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke bayyana cewa ba a bauta ma kowa sai Allah haƙƙin bauta na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya cikin wannan haƙƙi amma ne yace na farko shahadatuhu ta'ala shaida shi Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa ba a bauta kowa sai shi wa shahadatu mala'ikati da kuma shaidan mala'ikunsa su ma sun shaida cewa ba abauta kowa sai Allah wa ulil ilmi da kuma shaidan masu ilimi su ma masu ilimi sun yi shaida akan ba abauta kowa sai Allah subhanahu wataala haka iliminka amfanin shi shine kai ka kasancewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ala uluhiyatihi subhanahu wataala abusa kadaituwa da kuma cancantar bauta Allah subhanahu wataala Allah ya shaida mala'ikunsa sun shaida haka ma abin nan masu ilimi su ma sun shaida faqad jaa qawluhu lalle magana Allah ta'ala ta zo Allah ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa lalle shi babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai ne ake bauta ba wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi masu ilimi ma sun yi shaida qa'iman bil qisti kuma Allah ta'ala yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah al-azizu Allah ta'ala shine mai yawan buwaya al-hakim kuma Allah ta'ala shine mai yawan hikima wannan dalili na farko kenan daga cikin dimbin dalilai waɗanda suke nuni akan ba abota kowa sai Allah Allah ya shaida mun gani cikin ayan alkur'ani da dama Allah subhanahu wataala bi yana faɗin haka wa ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne guda la ilaha illa huwa arrahmanur rahim babu abin bauta da gaskiya sai dai shi Allah ta'ala mai yawan rahama mai yawan jin kai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku wanda ya halicci waɗanda ke gabanin ku domin ku samu tsoron Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma Allah ta'ala rayayye ne Allah subhanahu wata'ala tsayayye ne wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا فبوتا ما الله kada ku hada kowa da Allah wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah mun riƙe alkawarin bani isra'ila cewa kakko bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wannan duk shaida ce Allah yake mu shi za Allah ce shahid Allah Allah ya shaida haka ma mala'iku sun shaida saboda mala'iku ba su bauta kowa sai Allah shi kadai suke bauta ma yasa Allah ya ce ma wa man yaqul minhum inni ilahun min duni wa zalika najzihi jahannam zalika najzi zalimin Allah ya ce duk wanda cikin mala'iku ya ce lalle shi Allah ne koma bayan Allah Allah ya ce za mu sakanta mai da jahannama kuma haka duk wani azzalimi da ya shirka da Allah za mu sakanta mai da wata jahannama to su ma haka nan malamai magada annabawa da su kansu annabawan su ne malaman domin su ne tushen malamai su suka zo da ilimin da malamai suka koya wurinsu to annabawa ma sun yi ta gaya ma mutane ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu ku mutane na ku sani cewa ba ku da wani abun bauta in ba Allah annabi no ya faɗi annabi hud ya faɗa annabi salih ya faɗa annabi shu'aib ya faɗa duk annabawa sun gaya ma mutanensu kaga duka wannan shaida ce da kuma malamai ba za su tsallake abinda annabawa da manzanni suka faɗa ba. Da haka Allah subhanahu wata'ala ya yabi wannan bangare na malamai wanda tushen su shine annabawa da manzannin Allah sa'annan ko malamai waɗanda suke almajiran su dukkan su sun ba da shaidar cewa ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala. Allah ya samu dace. Dalili na biyu ikhbaruhu ta'ala ba da labarin Allah madaukakin sarki bizalika da wannan bi ghairi ayatin ba ma cikin aya ɗaya ba min kitabihi aziz daga littafin shi wanda yake bayyananne mabuwayin littafi gagare qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah subhanahu wataala shine wanda babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kuma Allah ta'ala shine rayayye wanda bai mutuwa rayayi wanda rayuwar shi ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim al qayyum Allah ta'ala shine tsayayye wanda yake tsaye da zatin shi kuma yana tsaye da halittar shi la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama Allah Allah bai gangadi gangadi wanda shine farkon bacci ko da shi kake farawa to bai kama Allah subhanahu wataala wala nau balle babban duka bacci Allah bai kwana ko me dace ya kwana ba domin kwana mi na halitta ne halitta suke bukatar kwana shi Allah bai gajiya ko ba haka ba ko mun ba dan gajiya ba za mu yi kwana ba to Allah sai ya jarrabe mu da mi yawwa da gajiya dole in ka gaji dole kai bacci in baka yi na safe ba ka yi na rana in baka yi na rana ba ka yi na yamma in baka yi na ka yi na dare kana dai bukatar mi ka huta kwakwalwarka ta samu ka huta jikinka ya daɗi in ba haka ba sai wata cuta ta same ka wadda ba ta da ma magani to Allah subhanahu wataala anan ya tabbatar da cewa ya ba mu labari shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi wa qala ta'ala kuma Allah mai girma da daukaka ya ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautar ku ya ku mutane abun bautawa ne guda daya la ilaha illa huwa rahmanur rahim babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala mai yawan rahma Allah mai yawan jin kai wa qala li nabiyhi Musa alaihi salam kuma Allah ta'ala ya faɗa ma annabin shi annabi Musa alaihi salam innani lalle ni ana Allah ni ne Allah ni da ke magana da kai ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai fa abudni saboda haka ka bauta mini ya kai annabi Musa ka kadai tare da ibada wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah saboda bi saboda zikiri na da ambatona kaga Allah ya sanar da annabi Musa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala wa qala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah mai girma da daukaka ya ce ma annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'lam annahu la ilaha illa Allah fa'lam ka sani annahu cewa lalle shi yadda lamarin yake la ilaha illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kaga nan ma Allah ta'ala ya sanar da shugaban halitta gaba daya da cewa ya sani kuma ya sanar ya koyar da almajiran shi da mutanen duniya gaba daya ya sanar da su cewa ba abota ma kowa sai Allah ba abota ma annabi ba abota ma manzo ba abota kowa sai Allah ba wanda yake da haƙƙin cancanta bauta sai Allah subhanahu wataala domin shi yayi duniya kuma shi ke tafiyar da duniya shi ke ci da ta shi ke shayar da ita yanzu ruwan saman da aka yi jiya muka ji daɗi muka ji nema ta kai mana har ma mutane suna ta neman zannuwa suna lullubewa saboda abin ya koma kamar wani ɗari wa ke yi mana wannan ba Allah ba babu shi ta yanzu garin da na marada a jike shi da ruwa kuma har su kwanta wurare da dama su kwanta da gansu ga su nan kamar gulbi wa ke yi wannan ba Allah ba sai Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala wanda yake da wannan shi kada ya cancanci abota mai kuma ba ya da abokin tarayya ce ba mai iya irin nan shi kadi ba ka gani yawan duniyar nan kaga ko motoci da motuna ka kalla da a daidaitun garin nan kaga wake shayar da su man da suke sha in ba Allah ba waye sai shayar da su duk wani sinadari da dan adam zai yi na kanshi zai iya ba su mai wannan tsawon shekaru kuma karuwa suke ta yi kullun da duwa suke ta yi kullun zirga zirgan mu ta abubuwan hawan mu karuwa suke kuma Allah ta'ala kullum mi ba su yake yanzu akwai kasashen da sun shekara 80 100 suna ta amfani da mi da sinadaran da suke tafiyar da abubuwan hawan su ba su taba tsayawa bai taba karewa ba ba taba cewa wannan bangaren ya ya kare a rufe a ji a buɗe wani ba shi nan dai wurin da yake ta kuma Allah ta'ala ya riga ya halicci isasshen manta har duniya ta nade ba zai kare ba sai dai mi nan muka ganshi nan za mu barin shi kari ba ka ga abinci ka ga duk garin nan wani lokaci in aka taso daga masallaci ko aka je masallaci ko hiri da ka kalli mutane ka ga wai duk abincin da ake ci Allah ne ke ba mutane duk ruwan da ake sha Allah ke ba mutane duk kudin da ake samu Allah ke wa mutane duk aikin da ake yi duk kasuwancin da ake yi duka Allah ne ke samun mu mutane kasa Allah ya kai abota mashi yana da wannan cancanta saboda yayi abin da ba mai iya yin shi in shi da adam baka ga mai mulki bane mai shugabanci ne ba ce ake ku rage haihuwa saboda shi abin yawa zai mishi haka kuka ya ba ya ci da ku bai san ba shi ke ci da mu ba Allah ne ke ci da mu saboda shi a hannun shi abin da ke gari shi baya isa to bai sa abin da ke hannun Allah ba bai karewa ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq abin da ke wurin ku karewa yake amma abin da ke wurin Allah yana nan wanzaje ne yadda Allah yake wanzaje to arzikin shi ma wanzaje ne bai kare kuma bai kawo ku duniya ba sai da ya tanadan muku da abin da za ku samu da abin da za ku ci kaga Allah yana da haƙƙin a tsaya abota mai shi kadai ko وقال مخبرا عن نفسه كما الله سبحانه وتعالى يا بدانا مي بعد لاباري game da zatin shi Allah yace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allah ta'ala shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi alimul ghaibi wash shahada shine masanin abinda ba mu gani kuma shine masanin abinda muke gani abinda muke gani Allah ya san shi kuma ya hi mu sani shi wanda ba mu gani uwa uba da dake wanda muke gani din nan to Allah ta'ala ya yi mu sanin shi ya mu sanin adadin shi yawan shi girman shi amfanin shi duka Allah ta'ala ya yi mu sani huwa rahmanu Allah shine mai gaman makyauta mai kyauta babba wanda ta yalwaci komi wa rahmati wasi'at kulli shay rahma ta Allah ce ta ishi kowa ta ishi dukkan komi to Allah shine mai yawan rahama wanda yake gama kowa da rahama da kowa da mumini da kafiri da mai yaban Allah da mai zagin Allah duka Allah ta'ala ya gama kyauta ya basu ko ba haka ba kaga mutun cikin niyyar shi in ya tashi da safe bai sallah asuba ba azhar ba la'asar ba magariba ba isha'i cikin tunanin shi duk babu wadannan amma kuma ni ya hita ya samu abinci har ya shirya fasikancin ma da za ya da kudin da ya samu kuma da Allah ya bashi saboda mi gaman makyauta Allah subhanahu wataala kawai shi kuma na Allah ya jarrabe shi ya tashi da niyyar sallah asuba din kuma niyyar shi ma ta salloli zai kuma da addu'o'i da nafilfili da karatun Qur'ani amma kuma kaga Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da mi ya jarrabe shi da rishi ya hita bai samu ba cikin tunanin shi ba shegantaka ba fasikanci ba fakirci da'a ne ga Allah subhanahu wataala amma kuma sai Allah ya jarrabe shi domin Allah ta'ala mai hikima ne yadda ya ga dama yake shi wancan da aka ba dan ya dawo da sun cewa Allah yana son shi shegantakar da yake ma Allah Allah subhanahu wataala yana hakuri da ita ya barta ya dawo shi kuma wanda Allah ya jarrabe shi ya gani zai hakuri ya ci gaba da bauta ma Allah ko ko gajen dangana za ya ce bai to Allah ta'ala shine ar-rahman wanda kyautar shi ta gama kowa ar-rahim kuma Allah subhanahu wataala shine mai yawan rahma Allah ya ci gaba da cewa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa Allah ta'ala shine wanda babu abin bauta da gaskiya sai dai shi shi kadai al-maliku Allah ta'ala shine maliku sarki cikakke shine cikakken sarki wanda duk sarauta gaba ɗaya tashi ce maliku al-mulki Allah ta'ala shine mi malik al-mulki shine mai mulkin mulki malik shine wanda ya mallaki abu yanzu nan dukkan mu nan maliku ne dukkan mu nan kowa yana da abin da ya mallaka kayanka da abin da ke cikin aljihunka na wane ne naka ne ka mallake su to da kai da kayan naka duka na wane ne na Allah ne sarki yana ya mallaki sarautar garin shi sarautar jihar shi to da shi da jihar shi da mulkin nashi duka na wani ne to duka na duniya gaba ne duka kayan Allah ne gaba ɗaya Allah shine mai cikakken iko wanda shi ke nada wanda ya ga dama tutil mulka man tasha Allah kai ne kake ba da mulki ga wanda ka ga dama wanda ka ga dama kuma ka aje shi ka ce ya sauka wani ya hau ko ana so ko ba a so ko abin ya ma yan kasa dadi ko bai musu dadi ba Allah ta'ala sai sauke wani ya kawo wani ji jarabawa ce wanda bai ci jaraba ba sai doki adawa ya kama da wannan wanda Allah ya dora dorawa aikin Allah ne ba kake kake fada da shi kai ta fada kai ta fada Allah ta'ala ya jarrabe ka da hawan jini imana inda ka kiyar da bakin ciki ya kirabuwa da kai sai ka mutu shi kenan kuma ka je wurin Allah baka da hujja ka je wurin Allah Allah bai kaunarka saboda kana jayayya da hukuncin Allah in abu bai ma dadi ba hakuri kake kai ta addu'a ka ce Allah wannan jarrabawa da kai ban mu in alheri ce Allah ka bar mu ba alheri kuma Allah ka soya mu haka ya kamata kai tai kai tai kai tai kai tai sai Allah ya taimake ka kaga imanin ka yana nan amma ka ce fada za kai jayayya za kai da ikon Allah to ka shiga uku to Allah ta'ala shine al-malik kuma shine al-quddus Allah ta'ala shine mai tsarki mai cikakken tsarki to nan ma Allah ta'ala cikin waɗannan ayoyi kaga dai ya bada labari game da cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala na uku ikhbaru rusulihi alaihi musallatu wassalam ba da labarin ma'aikan Allah subhanahu wataala mun ce Allah ya kara tabbata da tsira a kansu bi uluhiyatihi ta'ala game da cancantar bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa da'watu umamihim da kuma kiran al'ummomin su da suka zanki ila al-i'tiraf biha ya zuwa yarda da cancantar bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa ila ibadati ya zuwa kowa kiran mayi su bauta ma Allah wahdahu shi kadai duna siwahu banda wanda ba Allah ba madaukakin sarki fa inna nuhan qala doma annabi nuhu ya ce ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ba ku da wani Allah wanda za ku bauta ma sai dai Allah da ya aiko ni kaga ya kira mutanen shi yace ku bauta ma Allah shi kadai kada ku bauta ma wani Allah subhanahu wataala saboda haka dukkan dangogin ibada gaba daya na Allah ne subhanahu wataala ba a daukar kwara ɗaya cikin dubban dangogin ibada a sarrafa su ga wanda ba Allah ba mutum ya kana yayi aikin banza yayi asara wa kanuhin hudun annabi hudu ma kama annabi nuhu yake shi ma haka ya gaya ba mutane shi wa salihun shi ma annabi salih kama annabi nuhu domin shi annabi nuhu shi ne farkon annabi da ya kira mutane zuwa ga bauta ba Allah shi ne farkon annabi da ya wa'azi da ya kira mutane zuwa ga kare ta Allah subhanahu wataala da bauta kamar yadda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah ya annabin Allah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabawa kuma muka yi wahayi zuwa ga annabi no gabanin a turo annabawa da kaga ya nuna annabi no shine annabi na farko to shine farkon wanda ya taba fataka ya tawa ma tsawon shekaru dubu ba shekara hamsin yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta amma duk da haka na Allah ya ce wa ma amana ma hu illa qalil babu wanda ya bada gaskiya tare da annabi Nuhu sai mutane yan kadan ba su da yawa duk shekarun da aka ko bai bari ba bai fasa ba bai fushi da da'awa da kira da karantarwa da yake bai hakuri shekara 950 فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما Allah ya ce ma'aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi ya zamna cikin su shekara dubu ba hamsin. Ba kaza humu tufan wa mubari da Allah ya ce sai tufan ambaliyar ruwa ya zo ya kama su wanda Allah ya shafa duniya da ita. Alhali suna zalimin suna mushrikai. Ba an jaina wa ashabar safinati. Allah ya ce sai muka tsayar da annabi Nuhu da waɗanda suke cikin wannan baton ɗin wanda Allah ya ce ya kera shi. muka sanya shi alama ce aya ce wa'azi ne ga talikai gaba daya to kaga shekara dubu bai fushi ba bai bari ba sai da Allah subhanahu wataala ya gaya bai wa uhiya ila nuhin an yi wa'i zuwa ga annabi ne cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana babu wanda zai ƙara imani daga cikin mutanenka sai waɗanda suka yi imanin dama can fala tabta is bima kanu yaf'alun saboda haka kakka da muka yi bakin ciki ka shiga cikin takaici saboda abin da suke aikatawa na kin yarda da imani da kai tsaya kuri ka kyale su kawai to haka shi ma annabi da yazo yayi yayin irin nashi shi ma Allah bai ga mana shekara nawa yayi ba annabi salih ya biyo bayan shi annabi shu'aibu wa shu'aibu haka ma annabi shu'aibu shi ma biyo bayan shi ma yace ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ma minhum ahadun cikin waɗannan annabi hudu da annabi sale da annabi shaibu babu wani daga cikinsu illa qala sai da yace ma mutanen shi ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba wannan fitin farkon duniya ne ba duniya tana sabuwar ‘yan mutanen da ke cikinta ‘yan kwarori ne a can wani wuri suke tattare suna rayuwarsu komi ya ma mutane yawa filaye sun ma mutane yawa gonaki sun ma mutane yawa fadamu sun ma mutane yawa dabbobi sun ma mutane yawa dabbobin daji zakuna ga su nan su ma sun yawa sai ga suna yawo kana kana zane sai ga zaki kaga zakuna sun wuce da damusoshi suna yawo kuma haka aka rayu Allah ya kare mutane mai rabon wahala sai damusa ko zaki ya cinye shi ko kura komi ya yi yawa wancan lokacin duniya tana sabuwa duniya tana da daɗi ga wanda ya samu ya bauta mu Allah don daɗin duniya shi ne ka zan bawan Allah daɗin duniya ba shi ne ka ci ka sha kawai ka zan bawan Allah mai ibada mai san Allah mai san manzan Allah mai san littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunan manzan Allah wannan shi ne cikar daɗi wa ƙala musa li bani isra'ila annabi Musa ma ya faɗa ma bani Isra'ila a ghairar Allah a bigikun, ilahan wa huwa faddala kuma alal alami, a ghairar Allah a bigikun, asalin maganan a bigikun ghairar Allah, zan nemo maku wani Allah, ilahan a matsayin abin bauta, bani isra'ila ne fa sun wuce ke sun tsallake teku wanda Allah ta'ala ya gwada musu girman ikon shi da sarauta shi da iyawar shi suna kallo fir'auna ya hallaka su kuma suka tsira fir'auna dai yana da sinadarai yana da kayan aikin da zai iya tsira su hana shi hallaka amma ba su hana shi ba sai da ya hallaka suna kallo kuma an taho fa ataw ala qaumi yaqufuna ala sunamin lahum suka zo akan waɗansu mutane ga sunan sun dokufa suna lazumta gumaka suna ta kuka wurin su suna roƙon su lafiya suna roƙon su aure haihuwa suna roƙon su kuɗi aiki fara suna ta lazumta akan su kamar yadda mai itikafi yake yi قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كسن يا ممو waɗansu abubuwan bauta kamar yadda su ma suke da kasan yamma abun bauta kuma mu zo a kumance Allah shine abun bauta wanda ya tsamo ku ya tseratar da ku daga fir'auna da mutanen shi wani abun bauta za a samu ku kuma to sai suka ce ji Allah na ilahan ka sanya mu abun bauta mana har gumakan da suka zo suka iske ana bauta sun burge su su ma a yi masa hakan qala innakum qaumun tajhalun anan Musa ce wallahi ku mutane ne waɗanda kuke jahilai yaugagun mutane ne ko ku san abin da kuke ba inna haulai mutabbarun ma hum fihi waɗannan mutanen abin da suke aikatawa mai halakar da su ne wa batilun ma kanu ya'maluna kuma abin da suke aikatawa ƙarya ne ba gaskiya ba ne kaga annabi Musa ya masu wa'azi to haka ake so duk lokacin da kaga mutanenka za su rabu da Allah su kama wani Allah ka kama hannunsu ka mai su bisa hanya Allah subhanahu wataala ka koya musu abin da yake shine addini wanda ba addini ba kuma su hakura su bar shi to shine ya ci gaba da ce musu wala a ghayra Allah abghikum ilahan shin zan nemo maku wani Allah ya zamanto abin bauta Allah wanda ya tseratar da ku wa huwa faddalakum Allah ne ya fifita ku alal alamin akan talikai gaba daya kuri ba ku ga irin falala da girma da kyauta da baiwar da Allah ya muku kuna cikin bayi masu wahala masu aikin wahala aiki mai tsanani cikin gidan firawuna ana wulakanta ku ana kaskantar da ku Allah ya turo ni na tsamo ku daga wannan wahala yanzu ga ku ku ne masu daraja yanzu ku ne masu mulki ku ne masu sarauta duniya ta ku ce ta dawo ta ku da can ta wasu ce kuna kallo suna damawa yadda suka ga dama to yanzu Allah ya mika muku ita ko maimakon ku gode ma Allah ku tsaya ku bauta mashi kuke magana cewa wani a zuwa sanya muku abin bauta na daban bayan Allah ta'ala ya fifita ku ya zabe ku ya ba ku abin da bai ba talikan duniya a lokacin ku ba ku kaga annabi Musa ya nuna musu cewa ba bauta kowa sai Allah subhanahu wataala bai yarda da wannan bauta da suka ga mutane na yi wa waɗannan gumaka ba Allah ya sa mu dace قال ولي بني اسرائيل ما لن يتي annabi Musa ya faɗa ga bani Isra'ila lamma qalabu minhu lokacin da suka nema gare shi an yaj'ala lahum ilahan sanaman ya'budunahu sosai ya sanya masa Allah matsayin wani gunki wanda za su bauta mashi wa qala yunus fi tasbihihi annabi yunus ya faɗa a cikin tasbihin shi lokacin da ya bada cikin cikin cikin kihi lokacin da kihi faltaqamahu al-hut wa huwa mulim kibi ya hadiye shi yana abin zargi to wannan lokacin Allah ya ce balaula annahu kana min al-musabbihin la labita fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba dan annabi Yunus alayhi salam ya kasance daga cikin masu tasbihi ba Allah ya ce wallahi tabbas da ya zanna cikin cikin kihin nan har zuwa ranar da za a tada mutane amma Allah ya ce tasbihin shi ya tsamo shi fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai muka jebo shi daga bakin kifin nan kifin ya furzo shi ya amayo shi a farfajiya a wani sarari a wani hili wa huwa saqim baya da lafiya fa ambatna shajaratan min yaqtin muka tsiro wato itaciya ta yaqtin ko dai ta kankana ko kuma ta kabushe kabewa muka tsaro a kan shi a hankali a hankali ya farwado ya samu lafiya ya ji sanyi ga jikin shi da huci ya samu lafiya Allah ya ce wa arsalnahu ila bi'ati alfin aw yazid to tasbihin da yake yi shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa zannuni izaba mughadiba fa zanna allan naqdiru alai ka ambaci zannuni mabucin kifi annuni shine wargajejen kifi katu wanda zai iya hada mutum kamar yanda ya hada annaban Allah annabi Yunus to ka tuna lokacin da ya tafi yana mai nuna fushi shi da ɓacin rai shi an ce annabi wato yunus ya yi fushi da mutanen shi ne saboda ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi ya yi ta gaya musu ga kiyarda ya ce to bare hita daga cikinsu saboda mi saboda kada bala'in da zai same su shi ma ya shafe shi yawaka Allah ya aiko wani masifa shi ma ta shafe shi ta tsaya kansu da ba su yi imani ba a wata magana aka ce abin da ya faru ke wata magana kuma an ce kuri'a aka yi fa sama fakana min al-mulhazin فالتقمه الحوت وهو مليم Allah ya ce yayi kura da shi da mutanen shi jirgi ya doko mutane da yawa ya kace ya kamata a rage mutane jirgin na neman nicewa a rage mutane aka yi kura ta fado kai shi annabi Yunus ne za a rage ba ba kara maimakin a yi kara a ce a ban da shi ƙuri'a in za a yi ma annabin Allah ne shi ne shi ya fi kowa daraja lokacin a ware shi daban ba wannan kara aka hada shi ciki aka yi ƙuri'a kuma saboda jaraba ta Allah sai ta faɗo kai shi ta ce to bawan Allah nan shi ne mafi alherin mu shi ne mutumin kirkin mu kuma an jefa shi cikin ruwa a sake yi aka sake a sake yi to ga wata bala ina ga sai dai a hakuri a faɗa ruwan nan yana faɗawa sai kihi ya buɗe baki kawai ya ce shi ya haɗe shi nan ya zanna lokaci mai tsawo da Allah kadai sun zaman da yi to cikin tasbihi da yake la ilaha illa anta yake cewa la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya Allah sai kai subhanaka tsarkinka ya tabbata ya Allah inni kuntu minaz zalimin lalle ne na kasance a zalimi ne ko na kasance daga cikin masu zalunci to Allah subhanahu wataala ya ce fastajabna lahu sai muka karba mashi da yawa ta fadin haka sai muka karba mashi wa najaynahu min al-ghamm Allah ya ce kuma muka tseratar da shi daga bakin ciki da takaici da damuwar da ya shiga wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce kuma haka ne muke tseratar da masu imani idan muka tseratar da shi haka duk wani wanda ya bada gaskiya da mu in yi ba daidai ba ya dawo wurin mu haka zamu tseratar da shi manzala ya ce addu'a tasbihin magucin kifi lokacin da ce la'ila ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba wani mumini da zai yin addu'a da wannan addu'a din cikin wata damuwa ko wani bakin ciki ko takaici sai Allah ta'ala ya raba shi saboda kenan addu'a ce mai karfi sai dai ta addu'a da karfinta dama kuma tana son kai ma karfinka tana buƙatar ƙarfinka tana buƙatar kareyarka tana buƙatar sarandarka ga Allah subhanahu wataala tana buƙatar gaskiya da gaske kana neman ka hita daga cikin matsala to ka gyara halinka wal yastajibu li Allah yace ko wal yu'minu bi ta kai ta addu'a in dai baka gyara kanka ba addu'a ita kare ba za ta ishe ka kamar magani ne magani gaskiya ne amma kana iya shan shi ya ke maka magani saboda mi cutar ta yi maganin kari kai tasha kai tasha ka ki samun lafiya saboda cutar ta yi karhin wannan maganin bai iya ɗauke ta idan maganin je ta taruwa ko dai ya wace ka yi bayan garin shi ko ya wace ka yi tsarin shi ya ke maka magani to haka ita ma addu'a take addu'a akwai lokacin da take yin ƙarhin bala'i akwai lokacin da bala'i ke yin ƙarhinta akwai lokacin da da ita da bala'in duk ƙarhinsu ɗaya bai ta kokowa to ka san masu ƙarhi guda biyan suka ga mutu dole dai wani sai ya kada wani yawa in ba haka ba a yi mutuwar tsayi to ana yin mutuwar tsayi shikenan bala'i ya kare kai ma ka mutu dole sha maka lahiya to addu'a gaskiya inda addu'a take gaskiya ce amma me yasa sai mu yi tai mu yi tai mu yi tai kuma ba mu ganin amsa to ɗaya daga ciki ne ko dai Allah ta'ala ya jarrabe ka saboda ya ga za ka yi haƙuri ya ci roƙo ko tsayawa za ka yi ka ce ka haƙura shi kenan wani lokaci kuma Allah ta'ala yana aje maka addu'a ka saboda mi saboda maganin wasu bala'o'i yanzu abin da kake so Allah ta'ala yana ganin ba shi ya kamata a baka ba akwai wasu bala'o'i da suke tunkaro ka akwai mutanen da suke kake ba su haushi ba su sanganin ka kuma suna ta kulla ba makirci suna ta mazakon kasa so suke su ga bayan ka su ga karshen ka so suke a sauke ka daga aiki ko so suke matsayin da kake amira ka baya ko so suke ma ka mutu ka kana ta addu'a Allah ya baka kuɗi Allah ya baka kaza Allah ya baka shi kuma Allah sai ta ture ma yana amsa addu'a yana ture ma waɗannan bala'o'in nasu baka samu abin ba su kuma suna can suna ta jan haushi sun rasa ya aka yi ya abubuwan da ya kamata a ce sun yi sun maka tasiri sun abin ya gagara me yasa addu'a kake yi wani kuma duk ba wannan bane Allah zai aje maka sai ranar alkiyama to saboda haka wannan addu'a ce babba addu'a daga cikin addu'o'i Allah ta'ala ya bamu labari cewa kazalika nunjil mu'minina haka muke tseratar da masu imani kamar yadda muka tseratar da annabin mu annabi Yunus alaihi salam wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama annabin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kuli yana fada bi tashahudihi a cikin tafiyar shi bi salati a cikin sallah yana cewa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidan cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah ta'ala babu abokin tarayya gare shi Allah subhanahu wataala da sauran wurare da dama zalla sallallahu alaihi wasallam da yana faɗi in ya kare alwala ba ya ce a faɗi haka da ko wanda ya kare alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe kaga dan ma manzo Allah ya faɗi wannan kuma za ya karantar da mu wurin kiran sallah mu ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kuma karshen kiran mu sallah mu ce mi la ilaha illallah wurin ta da ikama ma haka nan mu ce ashhadu an la ilaha illallah kuma karshe mu ce la ilaha illallah wannan kadan daga cikin lafuzan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda suka tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kasance yana cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace so waɗannan kadai ne daga cikin dalilai waɗanda suka cikin dalilan addinin musulunci waɗanda suka tabbatar da cewa ba a bautar kowa sai Allah sai aladillatul naqaliyya dalilai al-aqaliyya kai al'adillatul aqaliya dalilai waɗanda suke na hankali ne yawa su ba dalilai ne waɗanda suke cikin alkur'ani mai girma ba amma hankali ne wanda ya dace da abin da ke cikin alkur'ani mai girma domin wani kai amfani da ayoyi bai ganewa bai yarda domin ayoyin bai yarda da su ba amma an kasa mashi hankali sai yarda da mi sai saboda hankali ne kasa baka ce Allah ya ce ba hankalinka ka yi amfani da shi ka nuna mai dole yadda cewa akwai Allah ko ba wanda ake bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala kuma Allah yace inna rububiyyatahu ta'ala lalle rububiyya Allah aikin Allah kasancewa shi shine rabbul alamin mahaliccin dukkan komi da kowa asabita wadda ta tabbata duna jadalin ba tare da rigima ko jayayya ba ana rububiyar da muka tabbatar da ita can baya mun tabbatar da cewa kowa ya yarda Allah subhanahu wataala shine wannan duniya to wannan rububiyya din mustalzimatun mai tilastawa ce li uluhiyyati ga ainihi bautar Allah subhanahu wataala shi kadai wa mujibatul laha kuma mai wajabtawa ce gare ki in dai ka yarda Allah ya halice ka to dole ka yarda kuma Allah shi kadai ne abin bauta. Warrabu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi shi ke rayarwa wa yumitu kuma shi ke kashewa. Wa yuti kuma Allah shi ke badawa wa yamna kuma Allah ne ke hanawa. Wa yadfa'u ko wa yanfa'u Allah ne ke amfanin bayi ya ba su abin da za su amfana wa yadhurru kuma Allah ne ke kawo ma bayi abin da za su cutu da shi to Allah da yake wannan ya rayar ya sa a haihu mutane dabbobin gida da daji tsuntsaye kwari duka suna haihuwa aiko wa haihuwar su rayarwa ce ta Allah subhanahu wataala mutuwar su kuma Allah ne ke kashe su ba da ka samu ka yi ta neman aiki ka samu ka ta wurin aikin ka ka samu aikin hannu ne ko kuwa ba aikin hannu ba ne kasuwa ce za kai ko ba kasuwa ba aikin gwamnati ne ƙarshen wata a biya ka duka wannan Allah ne ke baka ka rasa aiki ka yi ta zaman banza ka yi ta tsugunni ka yi ta yawo ka yi ta shawagi kamar mahaukaci ka rasa abin da za ka samu duka Allah ne ya hana ba kowa ba kai ta tunani a ganka bisa hanya kana ta surutu kai kadai kana ta damuwa da inda kaje sai a kore gaba inda zaka zanna ita ne ma aikin Allah yana kaka samu yawa to Allah ta'ala huwal mustahiq wanda yake yin wannan shine wanda ya cancanta li ibadatil khalq cewa bayi su bauta mai shi yake da wannan haƙƙi saboda waɗannan abubuwa da yi wal mustawjibu kuma Allah ta'ala shi ne wanda yake cancanta lita'lihihim lahu ga ainihin kaskantar da kansu ga Allah bi ta'ati da biyayya zaman to suna bin Allah abinda Allah ya ce su suna yi wanda Allah yana su suna bari wal mahabba kuma su kaskantar da kansu ga Allah ta'ala da mi da soyayya ka rena kanka kaso Allah subhanahu wataala ka bar abinda kake so kaso wanda Allah ke so kamar muna da abubuwa cikin rayukanmu da muke so shi ma Allah ta'ala akwai abin da yake mu yi to wani lokaci abin da Allah ya saka kai sai ka ya ci karo da wanda kake so to a lokacin nan kake bawan Allah na kwarai in ka ya son ka ka bi son Allah subhanahu wataala kuma za ka duka kamar yadda ka san masoyi gaban masoyi yake yana rena kai ko ba haka ba to kai ma Allah fiye da yadda masoyi ke ma masoyi shi idan mutum na son macen da zai aura za ka ga komi yana mata komi wani hasata yake wani habbashi yake ci ko ba haka ba wani ya karmanji wani daga aran wani abu sai je sai da saboda ita ya bar garin gaba ɗaya ya barci ya mika mata abin ya tsere ya gudu a ita neman shi a rasa inda yake dan dai kai ya ci kunya gaban masoyiyar shi to kai ma Allah subhanahu wataala linkin ba linki irin yadda kake masoyarka ba ka san ka ji kunya ko to ka sanya ma ranka ba ka san jin kunya ko bara na alkiyama an kai tsaye gaba Allah domin mi kai ma Allah cikakken biyayya ka ma Allah abin da yake so ka so abin da yake so fiye da ranka wata azim da kuma girmamawa mutum ya kaskantar da kanshi domin ya girmama Allah subhanahu wataala wata kadisu da kuma tsarkake Allah wa ragbati ilayhi wabin ragbati ilai da kuma kwaɗayi zuwa gare shi warrabati minhu da kuma tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan kenan inda ka yarda da rububiyya to ka yarda da waɗannan abubuwa cewa zaka karkatar da su gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala na biyu a in kana ko idza kana kullu shay'in idan dukkan komi ya kasance min al makhluqati daga cikin halittu marbuban ilai lillahi ta'ala halitta ne ga Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana annahu min jumlati man khalaqahum cewa kowane abu yana daga cikin jimillan wanda Allah ya halitta to abin da ka gani kowane ko menene yau ka ganshi kuma gobe ka ga wani ka sanya cikin jimillan waɗanda Allah ya halitta to dukkan su halitta Allah ne Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine malicin dukkan komai wa khalaqa kulla shay'in Allah shine ya halicci komi komi gaba da halittar Allah ne subhanahu wataala komi ka gani na Allah wa razaqahum kuma ka sanya ya cikin jimillan waɗanda Allah subhanahu wataala ya azurta su wa dabbara shu'unahum kuma yana cikin jimillan wanda Allah ta'ala yake tahiyar da lamarin su wa tasarrafa fi ahwali kuma Allah ne yake caccanzawa a cikin halayensu halinka bai tsaya wuri guda haka halinku haka halin kowa ba bai tsaya wuri guda ɗaya mana yanayinka bai tsayawa yadda kaga baka tsaya yadda aka haihi ka ba to halinka ma ba zai tsayawa yadda kake ba yawa duniya ce wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci wata rana a yi dariya wata rana a yi kuka wata rana a yi farin ciki wata rana a yi bakin ciki haka duniya take kamar yadda kaga a hankali kake tashi a hankali kake kana ta sauyawa kana ta sauyawa kana ta sauyawa har ka kai inda rayuwar ma ta zo karshe to haka su ma halayenka za su yi ta sauyawa ka ji sanyi ka ji zahi ka ji sanyi zanyi ka ji zahi zahi ka ji magana mai daɗi ka ji mara daɗi ka ji wani ya ce ba da Allah ba Allah dan gyara mana wacce ka ji Allah gyara mana ba ka zo ka tare mana hanya bai san kowa ne ne kai ba kawai ruwan shi wanda ya san ka ko wanda ya san mutunci shi zace da Allah bawan Allah dan gyara in ya ga kamar kayan shi ya ce baba da Allah gyara wanda bai san darajar mutane ba kuma akwai su suna nan cikin mutane ƴaƴan musulmi ba san darajar mutane ba dan musulmi ne dan shekara 20 shi ne yake faɗa da dattijo mai shekara 80 ba kulli sha maka ai ta kulli da kulli mai ba ruwan shi sai kallon wadawa yake faɗa ko da warin shi ma bai kamata yi ba a matsayin shi na musulmi ba a kai ware ba na ga wannan nan kusan sahaba da sahi kusan nan kusan sahaba da sahi shi kusan mojo yake shi kuma wannan ƙasa dattijo da ya kai shekara 80 aka zo an dan ba irin ko gidan nan da ake da jera furfura saboda a bar guso musu ko gida da zarga zarga ta abun hawa to tsohon sai biyo wajen furfunan shi ma yaron yana bisa mutu sai biyo kusan tsohon ya so ya bige tsohon kuma ya tsaya yaro ne kuma ya wuce shekara 20 kuma ya tsaya so yake su wada da tsohon kaga shekarun tsohon sun ninka na ya su hudu jikan tsohon ma ya yi shi jikan jikan tsohon ma ya isa haihu shi saboda shi dan tattaba kunnen tsohon ne amma shirye ki kawai ya kulli da kulli saboda bai san mutunci ba bai san daraja ba Allah ya raba mu da irin waɗannan Allah ya shirya mu da mu da su Amin.
to saboda haka tahiyar da al'amuran mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala shi ke yi. shi ne yake caccanza mana al'amuran mu wa umurihim da kuma halayen su duka Allah ke canza musu muna ganewa ko umalan yace fa kaifa yuqalu ta'lihu ghairihi to yaya ne za a fahimci allancin wani Allah subhanahu wata'ala min makhluqati daga cikin halittar shi almuftaqirati ilayhi wadanda suke da bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tare da cewa mala ya gaya ma cewa duk wanda ka gani da abin da ka gani duniyar nan to cikin jumlar wanda Allah ya halitta ne cikin jumlar wanda Allah ya ba arziki ne cikin jumlar wanda Allah yake tafiyar da al'amuran su ne cikin jumlar mutane halittun da Allah ta'ala yake sauya musu halayen su ne saboda duk wani abu da yake cikin duniyar nan na Allah ne halitta Allah ne bawan Allah ne to kuma ya za ka ɗaukar bauta ka ba wannan wanda da kai da shi wurin Allah duka ɗaya ne Allah ya samar da kai kai ma Allah ya samar da shi Allah ke baka Allah ke bashi me bambancin ka da shi dukkan ku bayan Allah ne da kai da shi duka Allah ya ce ku rungu da ku ta wurin shi ku bauta mishi don haka bai da wani abu wanda za ka mai na bauta sai dai girmamawa sai dai a daratawa mutum duk yadda yake Allah ta'ala yana so ka girmama shi domin Allah ya girmama dan adam to amma girmama ka ta kai ni ka ta kai matsayin bauta ba a rena mutum musamman wanda ya dara ka shekaru wanda ya baka shekara biyu to uwanka ne ya kamata ka girmama shi bale wanda ya baka biyar bale wanda ya baka ashirin wanda ya isa haihuwarka muna ganewa ko to akwai wannan amma ba abota mashi sai dai da a darata shi rishin darata shi kuma rishin sanin girman Allah ne subhanahu wataala domin Allah ya ba shi wannan girman sai ma yana ta gare ka Allah ya sa mu dace umara yace wa idza batala an yakuna fil makhluqat idan abin ya zamanto lalatacce ne ya zamanto cikin halittun Allah ilahun wato akwai wani abun bauta Ma'ana idan ya zamanto cikin halittun Allah babu wanda ya kamata a bauta ma kowane ne shi da ayyana to ya zama wajibi an ya kuna khaliquha mahaliccin halittun ya zamanto huwal ilah al haqa shine abun bauta na gaskiya wal ma'budu bi sidq kuma ya zamanto shine abun bauta da gaskiya tunda babu to ya kamata a bauta ma Allah subhanahu wataala Allah ka ƙara tabbatar da mu cikin bayanka na uku daga cikin dalilai na hankali waɗanda suke nuna Allah shi kaɗai za a bauta ma ittisafuhu subhanahu wa ta'ala siffantuwan Allah ta'ala duna ghairihi banda wani shi bi sifatil kamalil mutlaq da sifofi waɗanda suke na kamala kamala cikakkiya kuma ma Allah ta'ala shi ne malicci cikakki to kasancewa shi shi kadai yake cikakke wanda ba shi ba ragagge ne ko to wannan a hankali yana nuna ma to cikakken shi zaka bauta ma ba ragagge ba ka kaunihi ta'ala kamar kasancewa Allah ta'ala qawiyyan mai cikakken karfi ne kasancewa Allah ta'ala mai cikakken karfi ne karhin Allah cikakke ne babu ragowa tare da shi ko kadan to wannan yana matsa maka ka tsaya ka bauta ma Allah ka kade tashi da bauta qadiran kasancewa Allah ta'ala mai iko ne akwai karfi akwai iyawa daban-daban suke ko ba haka ba mutum yana iya abu amma baya da karfi mutum yana iya karfi bai iyawa ma'ana dan kana da karfi ba komi kake iyawa mutum nawa ke da karfi amma yake zanna da yunwa bai iya samun makan shi kudin da za a ci abinci ga da karfi in ya noshe ka sai ka yi jiya buku guda in ya maka sai ka da kana jiya likita amma kuma mi shi da zai bige ka kana da abin da za ka ci ka koshi shi kuma baya da kaga ga da karfi amma baya da ikon mi tsari kun samu makan shi kuri domin ba karfin ke bada hawa mai bada wanda bai bashi ba to kuma ka zamanto kana iyawa amma kuma a karkaman wancan ga mai karfi shi ba iyawa ba ya da karfin to haka Allah subhanahu wataala shi duka ya tara ya tattara su gaba da inna Allah ala kulli shay'in qadir aliyan kuma Allah gashi madaukaki ne daukaka wadda take cikakkiya babu ragowa a cikinta rabbi izma rabbika ala alai Allah ta'ala ce sabbih isma rabbika la'ala ka tsarkake sunan ubangijinka Allah subhanahu wataala da yake mafi daukaka yafi kowa daukaka wal kabirul muta'al Allah ta'ala shine wanda yake mai girma mai nuna girma Allah ne kare ba zan cewa la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai wa ana rabbukum ala ala ni ne ubangijinku mafi daukaka wa ana rabbukum Allah shi kada ke da wannan yanzu ki nuna jiji da kai jiji da zatin shi ni ne mai kaza ma kai baka da iko wannan kana yi wani zai zo ya murshi ka mashi Allah an yi shi kenan dole a yarda da girman shi wal aliyu wal ala huwal mutaali kullu ma na ulubillahi na taqi qahran wa qadaran wa zatan jalla khaliquna ma allafina wala bil khalqi muttahid Allah subhanahu wataala shine al'ala shine almutaali Allah subhanahu wataala shine al'ali wa huwa al'aliyul azim shine Allah mai yawan daukaka daukakar da ta dace da girman shi kaga wannan daukakar ma shi kare ke da ita kabiran kuma Allah ta'ala shine babba mai girma kuma shine akbar kullum muna cewa Allahu akbar Allah mafi girma ya fi kowa girma Allah subhanahu wataala sami'an Allah ta'ala mai yawan ji ne ko mai jin komi ne yawan jin shi haka yana jin komi basiran kuma Allah mai ganin kowa ne raufan Allah mai jinkai ne rahiman Allah mai tausayi ne duk waɗannan sifofi na Allah kowane ɗaya cikinsu cikakke ne in ba haka ba waɗannan sifofi duk muna da su amma dai namu ragaggi ne ɗan kaɗan ne ƙarfin mu mu kadai bai isan mu sai wani ya kama mu awa duk ƙarfinka to sarkin yawa ya bi sarkin ƙarfi duk ƙarfinka da an maka yawa shi kenan yawa sai in kai mai film ne film na turawa ka ga kai duk za ka bibbige mutane gaba ne da kaga mutum ya zo ya tada gari gaba ne shi kadai ƙarya kawai to sai irin wannan karfin amma in dai karfi ne na hakika to sarkin yawa ya kar- sarkin karfi a wanda an maka yawa shi kenan karfin ka duk sai ya kare kana nufo wancan sai wani ya zo ya fige ka ka dawo wurin shi shi ma wancan ya fige duk dan da sai su kai ka kasa kuma su dan daure ka ba yadda ka kada karfi amma sun maka yawa haka iyawa yadda ka iya sai ga wani ya dara ka shi ma wani ya dara shi shi ma wani ya dara shi shi ma wani ya dara shi har sai ka kai gaban lissafi ma to haka ma ji da muke yi yanzu iyakar jin da muke na nan ne nan kaɗai muke yi ko ba haka ba kuma duk jinmu yanzu daga wara karatun nan zawa nan wani bai rike da abin da aka faɗi ba wani bai ji da abin da aka faɗa ba ya ji wani ya shiga wani tunani can da hankalin shi ya dawo yana yana tunanin abincin rana yana tunanin bidan shi ɗin mota shi ko motar shi yana tunanin wata haga ya kai sha ɗaya yau ya yi alkawari tun da wata ya mutu zai zai zuwa ya biya kuɗin haya hajji mai biya ba ko kuma ga wata ya kusa ya rabi tunani da iri iri in yi tunani ya tunanin sai ya ce to Allah nan cikin zuciyar shi ce Allah na bar maka ka kama mana kuma a dawo cikin makaranta haka ne kaga ni kuma yana ji yana ta jin hayaniya amma hayaniya shi ta ishe shi to haka ma gani ba komai muke gani ba iyakan nan ne muke gani kuma shi ma muna kyautawa da kaya ka to baka ganin nan in ka dawo nan kuma baka ganin nan kuma in kai haka baka ganin nan in ka dawo nan baka ganin baya kuma sunanka magani mai gani ba makahun sunanka ba da idanunka amma shi Allah ta'ala bai da gaba bai da baya ko ina gaban Allah ne komi Allah ta'ala gaban shi yake to kuma Allah mai yawan jin kai ne mai yawan tausayi ne duk muna da jin kai muna da tausayi amma tausayin mu ya sha bamban latifan Allah ta'ala mai tausayawa ne kuma khabiran kuma Allah gwani ne to waɗannan sifofi ma ne yace mujibul lahu talihu qulubi ibadihi lahu suna tilasta ba zukatan bayin Allah gare shi su kaskantar da kai ga Allah su bauta mashi bi mahabbati da soyayya gare shi wa ta'zimi da kuma girmama shi wa talihi jawarihim da kuma ainihi kaskantar da gabobin su lahu gare shi bi ta'ati da biyayya wal inqiyad da bi kauya duk gabobi gaba daya su yi mi su kaskantar da kai sai dawa ga Allah subhanahu wataala ana idanunka hancinka bakinka kunnuwanka hannuwanka kafafuwanka zuciya duk wata gaba ta jikinka sai da'a ga Allah subhanahu abinda Allah ya ce ta yi ta yi abinda Allah ya ce ta bari ta bari sa'annan kuma wurin yin abin kanka samu kanka son zuciya lokacin da zaka yarda ka bauta ma Allah din ka yi aikin da Allah ya sanya ka to kai yadda Allah ya ce yi sa'annan ka zamanto bawa na gaskiya kuma haka ba sai ka zamanto bawan san ranka ne ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila wanda ya maida son zuciyar shi shine Allah da yake bauta ba Allah ya ce wannan zaka iya zamantowa wakili a gare shi zaka iya tsaya mishi alhali bai doki Allah shine abun bauta ba so ake alwala in ka zo kai wanda Allah ya ce wankan janaba wankan haila da mace za ta yi wankan biki duk in aka zo wankan gawa sallar gawa rufe gawa binne ta rakka ta zuwa makabarta duk yadda za a yi dai barori gaba ɗaya kakka sa naka ka sa wanda Allah da manzon shi suka yi kawai duk wani ra'ayi da duk wani tunani da duk wani ya kamata mai dashi gefe saboda da ya kamata da Allah ya ce kai da ya kamata din da annabi ya koya maka shi to tunda ba su yi ba kai ma sai ka bari wannan dan kaɗan din da kare na ya isa haka in ka zo sallar farilla ko sallar nafila duk ka kaskantar da kanka game da kanka ba komai ba wanda aka ce a shari'a shi ake yi shine zaka wanda kuma aka ce ba ai ka bari wanda ba koyar ba kakka shigo da shi domin wahala ce za ka yi za ka shiga cikin amilin nasu ba tasla naran hamiya tusqa min aynin haniya ka yi aiki ka sha wahala za ka kone da wutar jahannama kuma za ka sha daga ruwa masu tsananin zafi Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara ba tambayi ku to Allah ya biya bukatu waɗanda suke bara addu'o'i Allah ka biya musu bukatunsu mu ma muna bukata muna bara addu'o'i Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka ci gaba da shayar da mu ruwa masu albarka kuma Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah daidai da karfin mu da karfin gidajen mu ya Allah da karfin tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu ci maka mai albarka da mu da dabbobin mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana san junan mu Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka raba mu da keta ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da damuwa tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu so juna mu zaman to al'umma guda da ya Allah Allah ta'ala ka ba mu aiki mai albarka Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka Allah ka kara mu kafirci rushewa da tarwatsewa ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya ka kawo albarka a cikin kasashen mu ya Allah ka kawo ayyukan yi ka kawo ayyukan yi ka kawo ayyukan yi masu tarin yawa kasan nan tamu ya Allah ya raba mu da zaman banza ya Allah Allah shaguna da yawa sun kare Allah ka cika su ya Allah da yawa ba komai ciki Allah ka ba su ya Allah da yawa mutane ba su da aiki Allah ka ba su aikin ya Allah da yawa harkokin kasuwanci sun mutu a kasan nan tamu Allah ka raya su ya Allah da yawa harkokin kasuwanci sun bace Allah ka farfado su ya Allah Allah ka dawo da su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da roƙon amana Allah ka kara musu adalci Allah ka sa da abin da za su yi za su yi domin talaka ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare su ya Allah daga hararen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah yan ta'adda da suke damuwar mutane ya Allah in masu shirewa ne Allah ka shirya su dan ba su shirewa kuma Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah kai musu abin da ya dace da su ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين